الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيو رانا الخميس shabiyu ga watan rabi'un al-awwal hijira 1447 wanda ya muwafaka da hudu a ga watan tara shekara 2025 darasinmu na 18 a fiqihu a littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya da muna cikin shafi na 38 mun kammala bayani akan alwala to za a shiga sabon fasili bayani akan wanka na ibada malam ya ce faslun ai haza faslun wannan wani fasili ne daga cikin fusul na wannan littafi da malaye alkawali zai kawo wa mujibatul gusli arba'atun mala ce abubuwan da ke wajabta wanka guda hudu ne mujibatu jam'i ne na mujibun yanci mujibun daga aujaba ne ruba'i yujibu can in ka fahimci tasriful maidani kenan aujaba yujibu an gane yawwa to ismul fa'il sai a ce mujibun ismul maf'ul sai a ce mujabun eh don mai wannan a karatu eh shi yasa in baka fahimci ka'idodin ba to kaga ba za ka iya fahimta su a karatu ba eh to ko da fiqh kake karatu sai kai kokarin dabbaka ka'idodi na nahau da kake karanta da na tasrifi da na hadisi da sauransu wannan shi zai sa kowane fanni sai kaga ya zama kamar ɗabi'a a jikinka eh to shi yasa aka ce mujibatu algusuli to malam ya fara bayani kan abin da ke wajabta wanka kamin ma ya maka bayanin sifar yadda ake wankan a akwai wasu abubuwa shi wankan asali ba wajibi ba ne a karan kansa amma akwai abubuwan da za su zo sai su wajabta maka shi saboda kenan in babu su to kaga ba maganar wankan ko ba maganar wajabcinsa to sai fara maka bayani a kansu don karka je ka ɗauka ko kaza ana yin wanka saboda shi alhali baya ciki sai mala ya ce ba su da yawa duka guda hudu ne an fahimci wannan ko? to shi ne alguslu in ka yi wa gailun don ma wasu malamai suka ce shi ne aiki na wankan an gane ko yawwa aikin na wankan shi ake kira al-guslu sannan in ka ce al-gaslu ka yi mata wato fataha wasu na cewa shi ne abin da ake wanka don shi da shi kamar abin da ya shafi ko ruwan ko sabulu da sauransu duk da wasu na cewa a sai dai al-gislu shi ke ɗauka abin da ake wanka da shi algasulu shi kuma shi ne ruwan da za ka yi wanka da shi algisulu shi kuma abin da za ka yi amfani da shi wajen wanka kamar sabulu ko magariya ko susu da sauransu wasu kuma sai suka akasa suka faɗi saɓanin haka wanda dai su alƙarafi duk sun yi a jawabi a kai suka ce algasulu shine aikin wankan alguslu shine abin da za a yi wanka da shi algislu shine kuma wasu madiyat da za a yi amfani da su na sabulu da sauransu to amma abin da ya fi shahara shine na farko cewa alguslu wankan karan kansa algaslu shine cuɗanyawa an gane ko kuma abin da za ka yi amfani da shi na ruwa da sauransu algislu shine abinda madda za ka yi amfani da ita ko susu ko sabara ko magariya ko sabulu da sauransu to wannan dai duka malaman luga suna tantance wannan to sai ce in ƙiɗa'u damil haidi abu na farko shine yankewar jinin haila jinin al'ada idan mace jini ya zo mata to jinin ba shi yake wajabta wanka ba mu kiyaye a ɗaukewarsa saboda in jini na zuwa bai ɗauke ba to wanka ba wajibi ne ga mace ba sai ya yi mi yana ɗaukewa to hukuncin wanka na ibada ya hau kanta amma lokacin da yake zuwa to wannan kaga babu magana wanka sai dai ce wanka na tsalki na na abin nan na yau da kullum ko yauwa yauwa na kawar da datti da zafi da sauransu eh to wannan shine wadamin nifasi na biyu shine yankewar jinin haihuwa shi ma yana wajabta wanka an gane yana wajabta wanka eh to shi ma a nan suka ce kenan ba wai haihuwa ita ke wajabta wanka ba bisa ga wannan kauli a a jini jinin na haihuwa in ya ɗauke to shi ke wajabta wanka sau da haka don mace ta haihu in dai jini na zuwa to wanka bai wajaba ba sai ya yi mi sai ya ɗauke daga wannan wasu suka tafi kan cewa kenan da za a haihu babu jini irin haihuwar da ake cewa ba jini din nan to wasu suka ce ba dole ne ga mace ta yi wanka ba saboda abin da ke wajabta wanka bai zo ba shine jini su waɗanda suka kalli ɓangaren jini kenan a matsayin sabab na wajabta wanka eh su abinda suka tafi a kai kenan yawwa saboda haka duk yadda aka samu haihuwa in dai ta wofinta daga zubar jini to sun ce ba dole ne mace ta yi wanka ba sai dai a ce in ta yi a bayan mustahabbi don ta kawar da kazanta da sauran abubuwa amma ba dole ba ne to wasu malamai suka ce a'a jinin ba shi yake wajabta wanka ba alwiladatu haihuwar take wajabtawa to su sai suka tafi akan cewa in an haihu ko da jini ko ba jini dole ne mace ta yi wanka to wannan shine ra'ayin ibnu abdussalam daga cikin malikiya kuma a shehu khalil a muktasar abin da ya zaɓa kenan ya ce abin da ya fi ko da ba a haihu da jini ba to aibi a yi wanka kuma bisa wajabci wannan shi ne abin da shi ya rinjayar a littafinsa walmautu hakanan mutuwa ita ma sabab ce na ne na wanka to wannan in mun tafi kan cewa kenan wankan gawa wajibi ne don shi ma akwai saɓani shi in musulmi ya mutu wai wajibi ne sai an masa wanka to khilafun bainal ulama wasu ce wajibi ne kuma wajabcin ma sai suka ce fardun ne kifa'iyyun eh in wasu suka yi to shikenan in mutum ɗaya yayi ya wadatar ina fatar an gane amma in bai ba kuma to duk wannan eriyan kowa sai an bashi zunubi eh shine matsalar fardun kifa'i in kowa ya ƙi yi wasu kuma suka ce a sunna ne in mutum ya mutu ko da musulmi ne sunna ne a yi masa wanka ba wajibi ba ne an gane yawwa to kenan kaga ya saba ba abinda shi mala yake magana a kansa to suka ce in dai ba wai jikin nasa yana da wani datti ko jini ko wata kazanta ba to suka ce sunna ne a yi masa wanka amma za a yi masa likafani haka na aje a rufe shi a saboda bi za a kyale su inda an tafi bisa malaman farko a wannan kaga sabani ake abu to wane janibi ka dauka in kada cikin janibin farko kifa'i kaga ai bai yiwa a kyale su in kuma kana cikin masu cewa sunna ne kai ma mujtahidi ne ijtihadin kake nan kaga shike amma an ce fardun ne ke fa'i ai ba zai yi a kyale shi ba dole ne a yi masa tunda ai ba akwai abu da kuke sawa a hannu ba Eh, sai ku yi amfani da wasu abubuwa kamar musa da da shi ya kama Allah Mm, ai ba dole sai ai mubashara da jikinsa ba za a yi amfani da susu ko wani abu dai wanda ba zai cutar da jikinsa ba Mm, kan matsala kamar lokacin da an kai kowunan nan mm, wanda ana ganin za ka isko cewa kamar shi surgical gloves din da ake amfani da shi kamar bai irin protective din Mm.
wannan ita fasari za ka isko sai dai a samu wasu yan jikuna kada mutane kawai a ce a yi na da su
to wannan ai ba daidai ba ne sai a nemi wasu abubuwa mana
na zamani na zamani eh da za su kare mutum daga waɗannan abubuwa wannan shine wajibi ba a sa mutum ɗaya a je abin nan kaga ai ba daidai ba ne zan tsoron kowa an kashe da sai a ga yana ja baya
to wannan ai ba haka ba ne kuma galiban irin wannan ai mutum ishat ma ya ɗau abin saboda dama already shari'a ta ce kai in dai kuma za ka yi ne don shari'a to ita kuma shari'an za ta kiyaye ka an gane na yauwa to amma matsala dama ka riga ka sama zuciyarka ai zan iya ɗauka ka riga ka yi bilibin shi ne matsala yauwa to sai a nemi wukayat abubuwan da za a amfani da su tunda tun zamanin da an san da irin waɗannan cututtukan kuma akwai su waɗanda ake iya ɗauka to amma malamai ba su taɓa ɗaga ƙafa cewa kar a kusanci gawa saboda wai don ka a ɗauka ba eh tun kafa duniya akwai irin waɗannan nau'ukan ciwuka wasu ciwukan ma yanzu babu su Allah ya ɗauke su ya kawo su to amma malamai ba su taɓa cewa saboda wannan ba ai kar a wanke mutum don kar a ɗau ciwo Eh, wannan duka rashin tauhidi ne da kuma ƙarancin sanin shari'a Eh, sai a nemi wukaya ta abubuwan da za a yi amfani da su gwargwado mutum zai- zai- zai- za su iya kare shi to kuma daga nan sai ka dogara ga Allah Eh, an gane? inda shi ciwo ba wai dole sai ka kusanci mai shi ba eh wasu da ciwon ya kama su ai haka kawai Allah ya kawo musu su ma an tambaye su ba za su iya bayanin ta ina suka ɗauko su to saboda haka ciwo ko da ana ɗauka ta ba dole kai sai ka ɗauke shi ga wani a haka kawai Allah zai iya aiko ma shi sai a sa mala'ika ɗaya ya tura ma shi cikin jiki to na ya za ka yi Eh? to ba dole da ya zan ciwo eh abinda da ake so mutum ya bi asbabu na shari'a Eh, ya yi takatsantsan ya kiyaye iyakansa kuma sai daga bisani ya dogara ga Allah ko ba haka ba tunda akwai asbabu din Eh, tunda duk abubuwan da aka yi na ba a cakuɗe ne da mutane da menene me- kaga duk wannan ai asbabu ne aka bi to me yasa shi ma wajen wankan gawan ba za a bi waɗannan asbabu ba sai a bi su ko a zo masallaci wancan ya tsaya gefe wannan ya tsaya kaga duk wanda asbabu ne to ita ma gawan a bi waɗannan asbabu ɗin sai a dogara ga Allah Allah ya sa mu dace wal janabatu sannan sai janaba eh ita ma tana wajabta wanka an gane idan mutum ya samu janaba wa hiya nau'ani to janaban nan kashi biyu ce a wurin malaman fiqihu na farko khurujul mani fitan mani eh almuqarini shi yafi sai zamo sifa ga almani in kuma an ce almuqarinu sai zamo sifa ga khuruju sai ya zamo fitan mani almuqarinu fita wanda yake gwamaye da lillazzatil mu'tadati wato ga daɗi wanda aka saba da shi yawwa duk sanda mani ya fito kuma yana haɗe da jin daɗi jin daɗi kuma na al'ada ta wadda Allah ya halicci mutane a kanta eh to za a samu wajabcin yin wanka shi ma a nan minar rajuli daga namiji ne awul mar'ati ko mace eh to wannan suka ce ya fitar da fitan mani ba bisa ga jin daɗi ba gane na yawwa idan mani ya fita ta hanyar rashin lafiya eh rashin lafiya ya fitar da shi na an gane ba wai sha'awa ko jin daɗi ba to wannan sai dai mutum kawai ya wanke amma ba sai ya yi wanka ba eh ba dole ya yi wanka ba ko kuma ya fita ba ta fuska al'ada ba kila yana tafiya ya tuntuɓe sai mani ya fito masa eh ko an mare shi ko ya tsorata ko an masa bishara da wani abu na farin ciki da ire-iren waɗannan abubuwa sai suka sabbaba masa fitan mani wannan duka babu wanka a kansa na Eh, saboda ba fita ne wanda yake na al'ada ba adatan irin waɗannan abubuwa ba sa fitar da mani na
to shi yasa shari'a ta ce ba dole sai yayi wanka ba na fitan mani sai ya haɗa waɗanga sifofin guda biyu akwai jin daɗi jin daɗi na al'ada wanda ko sananne ne na shine motsawar sha'awa jiki sha'awa ta game jiki gaba ɗaya na biyu kuma a al'adance mani yakan fita a irin wa'annan wuraren an gane ko a irin wa'annan asbab ɗin to shi ke sa a ce mutum ya je ya yi wanka amma saboda rashin lafiya ko azaba ko nishaɗi abin nan farin ciki mai tsanani to wannan duka ba zai fitar da mani wanda za a ce sai an yi wanka a kansa ba na
to wannan ba bambanci tsakanin namiji da mace eh wannan ya tabbatar da mace ita ma tana da mani kenan fi naumin kuma fitan nasa ya fita ne a cikin bacci au yaqa zatin ko ya fita ne a falke ba bacci kake yi ba bi fathil qafi ya qaza din nan qaw- qafin din nan fataha ake mata ba dauri ba eh diddun naumi to aliyaqaza shine kishiyan bacci to sai malam yace a wa qad yajibu al-ghusl haqiqa wanka yana wajaba li khurujihi wato idan maniyin ya fita min gairi muqaranati allazzati amma ba tare da kuma fitansa ya gwamaye da jin daɗi ba wato da daɗin da fitarsa ba lokaci ɗaya suka haɗu ba to akwai sadda zai wajabta maka kai wanka na eh kenan wannan zai maka istisna'i ne akan ka'idan da ya faɗa maka a baya khurujul mani al muqarin lil ladzati to a wani yanayi ne sai ce mislu an yu jami'a misali mutum ya sadu da iyalinsa fayal tazza sai ya ji daɗi amma walam yunzil amma kuma bai yi inzali ba na
eh summa ya kharuju minhu almaniyu to bayan ya je can yana harkokinsa sai mani ya fito masa daga baya bayan ma har ya mance da ma yayi saduwan na
kabla an ya ga tasila kamin yayi wanka na eh sai mani ya fito na eh to nan sun ce wajibi ne ya je yayi wanka tunda dama akwai sha'awar amma kuma ba ta zo ne lokacin fitarsa ba a ko eh, abin nan lokacin fitarsa ba na
Mm, to sai suka ce wajibi ne ya yi wanka amma in sai da ya yi wanka sannan mani ya fito to shi ma sai ya sake wani wanka to shi akwai khilafin bainal ulama na wasu suka ce wajibi ne ya sake wanka wasu suka ce kuma ba dole ba ne wancan wankan da ya yi ya wadatar masa na eh ba sai ya ƙara wani ba na amma nan tun da bai riga ya yi wankan ba kuma mani ya fito to wajibi ne ya yi wanka an gane yau kaga shi ma hawayo dai asalan bai fita daga waɗancan sifofin guda biyu ba tunda akwai allazza akwai kuma i'tiyadi na al'ada na
wa magibu hashafatil baligi haka ɓoyewar kan zakarin baligi wa hiya ra'su zakari in an ce hashafa a larabci shine kan zakari aw magibu misliha ko ɓoyewar misalin kan zakarin min maqtu'iha daga inda ake yin kaciya daga inda ake yanke ma yaro in za a yi masa kaciya na
fi farjin adamiyin to sai iya daidai nan ya shiga cikin farjin wata halitta ta ɗan adam augairihi ko wani ɗan adam unsa mace au zakarin ko namiji hayyin rayayye au mayyitin ko matacce to duk dai wa illam yunzil ko da bai yi inzali ba dai wanka ya waje ba eh duk sanda mutum iya daidai wannan kan daidai iya kaciyan nan ko kuma daidai iya hashafa hashafa shi bai yi da kai inda ake yanke kaciya ba eh kan zakarin shine hashafa an gane amma daidai inda ake yankewa na kaciya to ko nan ya shiga ko kan iya kansa ya shiga sama-saman nan yawwa to shi ke na wanka ya waje ba ko da babu inzali nan ba a bincika ka kaji shawa ko baka ji shawa ba Eh, ko bincike ba mu an gane kawai wajibi ne kai wanka ba a tunanin kayi inzali ko baka yi yawa saboda shi nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in kaciya ta hadu da kaciya to faqad wajabal gusul nassi ne daga manzon Allah da zaran kaciyar namiji da ta mace suka hadu shikenan sai ayi wanka to malamai suka ce ce wanda yayi hashfatil baligi suka ce ya fitar da wanda ba baligi ba Eh, karamin yaro shi ko ya sadu da mace ko da baligata to ba wajibi ne ya yi wanka ba ita ma sun ce in bata ji sha'awa ta in bata yi inzali ba ita ma ba sai ta yi wanka ba ko da baliga ce to kaga min babu aula ma in ba baliga ba ce yauwa kamar karamin yaro wanda bai balaga ba haka an gane ya to shi yasa ya ce maka hashfatil baligi ne ya fitan maka da asabi ghairil baligi to shi ban da shi na fatar an gane yauwa haka kuma macen da ya sadu da ita ita ma in bata balaga ba babu wanka tare da ita to in baliga ce sai a duba in ta yi inzali sai ta yi wanka in bata yi inzali ba ita ma babu wanka a kanta Mm. to wannan kuma ba la'akari da dabba ko namiji ko mace kowane Mm. in dai adamiyin ne ko gairi ko wani dan adam ne Eh, kaga dabbobi sun shiga kenan duk sun shiga liwaɗi duk ya shiga ciki na'am Mm. a ba sai ta yi wanka ba ina wanka a kan ita ai ba ba mukallafa ba ce in ka ce mata yanzu ta yi wanka misali kaga kasa ta cikin mukallafai ke ne to kuma ba mukallafa ba ce an ɗauke mata alƙalami eh idan ta ai babu takalifi shi wancan hadisi yana magana ne ga mukallafi to ita ga mukallafa ce shi annabi yana magana ne akan mukallafai duk sanda annabi yake magana shari'a to yana magana ne akan almukallafuna eh shi al'asul in har bayani ya zo kuma ba su ba to annabi yana magana yana tafsili amma in annabi ya faɗi hukunci mutulaki to ana magana ne ga mukallafi ba gairul mukallafi shi kuma wannan ba mukallafi ba ne na to wanda ya sadu da ita ba a yi babu shafi ya yi nisa eh ita dabba ko ya yadda ba sai dabba ta yi wanka ba ga arewa mu shafi kila tunanin cefa ne ya yi mai yawa a ina ka sani ai bala ya riga ya baka amsa tun farko tun da ce maka yi wa magibu hashfatil baligi kaga da wa yake magana to saboda haka shi ake magana a kansa ita dabba ba ta bauta sannan wanda ba baligi ba kaga bai fita ba- bai shiga a nan ba shi ma ya fita kamar ƙananan yara na
Hmm?
na
watamna'ul janabatu janaba tana hana mawani alhadathil asghar duk abinda karamin hadisi ke hana wanda mun kai a baya na fitsari ko gayidi ko rihi Mm.
ko wadi ko mazi an gane Mm.
to duk abinda suke hanawa to janaba na hana shi
na to in dai sun hana shi ai min babu aula janaba ta hana shi saboda ita ce alhadasul akbar Mm? kai ma'a ziyadati tahrimi qira'atul qur'ani shi janaba ma ya zo da ƙarin ma haramta karanta qur'ani ga mai ita eh wanda ke da janaba suka ce karatun qur'ani ma ba zai yi ba illa ayata sai dai aya wani hawa ha ko aya biyu Mm.
aya ɗaya ko aya biyu da zai ɗan karanta haka to wannan babu komai ala wajahi ta'awuzi wa ruqa Mm.
idan zai karanta ne ta fuskan neman tsari daga miyagun aljannu da miyagun shedanu irin su ayatul kursi irin su falaki da nasu da zai karanta kila zai yi bacci eh to wannan kaga duk da qur'ani ne to malaman mazhaba anan suka ce ya halatta ya karanta ko da yana da yana da janaba to wannan ra'ayi ne na wasu eh ina ganin ba nan mun kai karatun ba kila cikin al'akhdari ne amma wasu sun sun tafi kan cewa wanda a ɗalibin ilimi ko mai koyarwa an gane na to shi zai iya karat- zai karatunsa zai iya inganta babu wata matsala eh kila yana jin tsoron har da ta yi rauni ko ta kubuce masa na to wannan kuma bai samu yayi wanka ba na to zai iya muraja'ansa na ko ba haka ba na eh qur'ani ne kawai ba zai taba ba amma in dai da ka zai yi karatunsa wannan kaga babu babu babu wata matsala na eh ba za a ce wai kawai a takaita shi akan aya ɗaya ko aya biyu ba shi ma a ce wai don neman tsari da sauransu eh to kaga in har da yake yi ko dan makaranta ne ko malami ne wala Allah in ya ce sai ya yi wanka to kaga za a yi asara eh lokaci zai wuce ƙarshe sai a ce yinin ma ba karatu to saboda wannan hasara sai a yi irtikabu a khaffif dararaini Eh, sai a halatta masa yin muraja'ansa ko kuma ya gyara ma 'yan makaranta karatunsu eh to wannan shine zance mafi inganci eh amma wanda ba malami ba ba ɗalibi ba to shi kan lalle sai ya yi wanka eh amma shi ma in zai yi ne don neman tsari ya halatta warroƙa jam'u ruqyatin eh wadda bahaushe ke ce ma ruqiya eh ruqyatu yake ruqiya da da, da Hausa shine hawa sama kamar ka hau da ribejiya ko wani dutsi da sauransu to shi ake kira da ruqiya a larabci eh arruqyatu to jam'in sa shine sai a ce arruqa eh shine ayi addu'a kuma a dan tofa asali shi ake kira ruqya eh to in dan wannan ne kila iskoki suka taso ma wani to zai iya karanta ayatul kursi falaki da nasu shikenan ba, ba laifi an gane eh babu laifi tunda lalura ce walistidlali eh ko kuma magana ya sai an ka neme shi ya kawo dalili to ko da yana da janaba zai iya jan aya in dai tabbas dalilin ce eh amma in ba dalilin ba ce ko kuma ya kawo ta ne bisa kwankwanto ko zato ko tsammani to wannan haramun ne Eh, sai in yana da tabbacin cewa lallai wannan aya din hujja ce akan abin da an ka neme shi ya kawo dalili a kansa Eh, to babu laifi sai ya ja wannan ayar ya ce ai a sura kaza ga abin da Allah ya ce sai ya karanta ayar alistidlal kenan Eh, shi ma in an nema in ba a nema ba shi ma suka ce kare yi yawwa dan ba ko yaushe zaka yi magana a ce mi ad dalilin ka ba ko yawwa amma in ka yi magana aka tambaye ka dalili kuma shurudin zai sa su su dauka ba ka da dalili kuma kai har ga Allah ilimin ka ya tabbatar maka wannan abin dalili ne to su ba laifi zaka ja aya ne Mm, malaman mazhaba sun ce babu komai wa dukhulil masjidi haka janaba tana hana shiga masallaci an gane eh, shiga don a huta ko da a yi wasu aikace-aikace wal mukusu fihi ko a zauna cikin masallacin eh, ba shiga wanda shari'a ta maka uzuri ka rasa ruwa an ce ka yi taimama ba shi ma kaga wannan kana sallame sallah to taimama ta, ta walwale yanzu za ka fita masallaci a zakaru ma sai dai ka yi shi can waje eh, ana magana ka shiga kila ko ka yi wani aiki ko ka kunna fanka ko ka yi wani abu da shi ake magana eh eh, tun da shari'a bata bata san da shi ba eh ko ka ce zaka shigo ka yi shara eh to da shari'a ta abin da sai dai ka nemi wani wanda bai da janaba eh eh, amma in hanya ce ta biyo da kai ta- ta masallacin kuma kana da janaba wannan babu komai eh eh tana mika wuce eh na Na'am. Na'am? Haraba ai ba masallaci ba ne. Eh, haraba ba ta zama masallaci sai dai in masallaci ya cika. Babu mashiga ko ta mutum ɗaya. To, a nan haraba hukuncin ta hukuncin masallaci. Amma in masallaci akwai ragowar fili ko eh, abin nan wurin tsayi. to raba ba masallaci ba ce shi yasa in kai sallah can baka da sallah eh
ne masallaci bai cika ba in dai masallaci bai cika ba Mm, to kaga in ya cika nan ta ɗau hukuncin masallaci ita ma ba za ka shige ta ba in kuma bai cika ba to wannan babu laifi za ka iya ma zama a kai eh to shi ne to na ya kamata mu kwana yanzu zai yi bayani akan farillan wanka da sunnoni da musahabbai eh to wannan a takaice dai suke wajabta wanka eh wanda akwai na biyar da wasu suke ambata shine al-islam kamar kafiri ya musulunta eh to shi akwai sabani a kansa a mazhaba eh cewa in kafiri ya karbi musulunci sai ya yi wanka to wasu daga cikin malaman malikiya suka ce ba dole ba ne sai dai in kamin ya musulunta ɗin akwai janaba a jikinsa an gane na yauwa makusanciya ma'ana daga lokacin da janaba ta faru da shi da musuluntarsa a to bai wuce kamar yini ɗaya ba na to a nan kan dole sai ya yi wanka amma in tsohuwar janaba ce kilan ma ya yi sati ko wata ɗaya to wannan ta bi iska eh ta bi iska na yanzu wankansa to suka ce ala alasta hibabihi ne
na eh, an so ne ya yi Eh, to yana yiwa shi mala yana cikin masu wannan ra'ayin shi yasa bai ambace shi ba Mm.
tunda dama yana magana ne akan mujibatu Mm.
abinda dole dole to su kuma waɗannan sun ce ba dole ba ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce na malikiya da sauran malamai suka ce a dole ne an gane na dole ne ya yi wanka akwai janaba tare da shi ko babu ko babu janaba Eh, amma dai kauli cewa musahabi ne to ya fi ƙarfi Eh, don kafiri ya musulunta ba a cewa dole dole sai ya yi wanka Mm.
Ah, to ma wannan magana din ta fi ƙarfi eh amma in ya yi wankan to haka aka fi da su Mm, to yana yiwa shi yasa malam bai ambace shi ba na sai ya ambace iya waɗanda ya yarda da cewa wajibai ne Eh,
na kan kallama cewa a je da shi mm?
a je da shi a haɗa da yan gwamnati a ce ai mai wanka eh sai a gwada mai wanda zai wanka da abin da wanda ke da eh bisa ga wannan ƙauni duk ba wajibi ba ne ba dole ba ne amma an ce ɗin a yi masa kuma ba- ba kuskure aka yi ba tunda akwai malaman da suka faɗa na
Mm, illa dai kar a tsananta na Eh, in aka fahimci ba wankan ke da mahimmanci gare ba to ka a cilasta masa Eh, in an fahimci abin da yake da bukata da shi kila abinci da sauran yadda ake sallah da sauransu da alwala to sai a shagaltu da wannan Mm, sai a sai a hita batun wankan na yawwa kar a ce kuma ai sai ya yi wankan kuma ƙarshe kuma wani abu ya shiga zuciyarsa eh na eh da ai daidai da sanyi na shi na ai amma akwai dama kuma aka yi ɗin shi ya fi to amin to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh